الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد من دعو كرتمنا نهو نوانا للتاجي mai albarka na shehun malami abu abdullahi a takaice wato a jurumiya kenan ko? mai wannan mai sharhan tufatu saniya bayan ya ɗan kawo muqaddimat da muka karanta a baya ta'arifin ilimin nahwu da da scope nashi mawdu'insa kenan da samara nashi wato ƴaƴan bishiyan da ake tsinka karkashin bayan samun ilimin da nisban ilimin da wadda ya assasa ilimin da hukuncin shari'a a cikin ilimin shine muka karanta satin da ya wuce sai yake cewa bismillahir rahmanir rahim qala al musannif yace mawallafi yana cewa waye mawallafi na wannan littafi mai albarka matnul ajrumiya wa huwa shine abu abdullahi muhammad ibn muhammad ibn daud as-sinhaji sunansa kenan al-ma'ruf ibn ajrum ajruma wanda aka san shi da wannan kenan dan ajruma shine ajrumiya din kenan sunan littafin ajrumiya المولود في سنة في سنة اثنتين وسبعين وستمائة ودعك عيبا هجرة نسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى شكرا دري شدة أمين أبو غامل لسافي da saba'in da biyu wana dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar a ɗebe dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar a ɗebe ɗari shida da saba'in da biyu saura nawa to ina zuwa har yanzu wal mutawaffa fi sanati thalatha wa ishirina wa sab'imiya min al hijrati nabawiyya ya rasu hijira na da shekara ɗari bakwai da ashirin da uku dubu da ɗari hudu da talatin da biyar a ɗebe ɗari bakwai da ashirin da uku zai rage nawa dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar a ɗebe ɗari bakwai da ashirin da uku to da rasuwansa bana shekara 711 mai wannan littafin da muke karantawa da barin duniyarsa kenan shekara 711 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu ta'ala wato Allah ya mai rahama Allah madaukakin sarki ya mar rahama to wannan gagaratun mu na yau wannan za ku ga wani gajeren kalma to shi za mu karanta yau insha Allah in lokacin ya bar mu kenan amma za ku amsa kowa kowa daga yanzu zai haddace shi nahwu kenan gaba daya za a amsa bismillahir rahmanir rahim الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع to a karanta inji to ko ina aka tare ka a duniya aka tambaye ka ma wal kalam sai ka ce al kalamu huwa al lafzul murakkabu al mufidu bil wada wannan shine ka bada amsa kenan magana me magana nan tambaye ka me magana shine wannan amsan da ka bayar me magana ma wal kalam sai ka ce al kalamu huwa al lafzul murakkabul mufidu bil wada wannan shine ka bada amsa to yanzu sai karatu kuma cikin sa kana ganin sa kaman gajere ne ko to insha Allah zaka ji ya yake to وأقول يتي نتي للفظ الكلام وأقول للفظ الكلام أسائدو با الكلام كده زامو دوكا yanzu muyi bayanin sa zamu yi bayanin sa ana ana hawance nawo kenan mu zo mu sake yin bayanin sa al-i'rabance saboda ya gano wannan kalman wannan dallayi da muka yi kenan da kake gani za mu yi bayanin nahawunsa yanzu in mu yi bayanin nahawunsa sai mu dawo kuma li'irabinsa a jiya ya li'irabinsa yake yace nace a qulul lafzil kalami na nace a lafazin kalam din nan wato ma'anaya ne yana da ma'anoni guda biyu dan an ce al-kalam ko da ke fassaran wannan abin da muka faɗa shine alkalamu shi zance huwa lafzu shine lafazi almurakkabu wanda ya hau hau juna almufidu bil wada' wanda ke da fa'ida wurin ajiye shi ko ake samun fa'ida wurin ajiye shi shine ne lafazi wanda yake da tarkibi ya hau hau juna wanda ke da fa'ida wurin ajiyewa shine alkalamu huwa al-lafz al-murakkab al-mufid bil wad' to yace aqulu li lafz al-kalam ma'na yani yace al-kalam din nan yana da ma'anoni guda biyu in an ce kalam magana a ka'idan harshen larabci yana da ma'anoni guda biyu ahaduhuma lugawiyyun ma'ana na farko yana da ma'ana ta lugha muna tare ma'ana ta farko yana da ma'ana ta me luga ainihin harshen larabci in an ce kalam to yana da ma'ana a luga wasani ma'ana na biyu nahawiyun yana da ma'ana a wurin malaman nahawu an gane ko? malaman lugar larabci in an ce kalam abinda suke nufi da shi daban malaman nahau in an ce kalam abinda suke nufi da shi daban to bari mu dau daya amma kalamul lugawi in an ce alkalam a wurin malaman luga fa huwa ibaratun amma tahsulu bi sababihi fa'idatun sawan akana lazzan am lam yakun كالخط والكتابة والإشارة أولم على اللغة akace idan an ce alkalam mana magana wa huwa ibaratun shine izna lura da amma tahsilu bi sababi fa'idatun kawai abinda a sanadinsa za a samu wata fa'ida kawai sawa'un akana lafzan daidai ne in ya so ya zama lafazi ne am lam yakun ko ma bai zama lafazi ba in dai za a samu fa'ida ta hanyarsa kawai to sunansa magana kalkatti kamar rubutu in an ko rubutu kai akan takarda ko akan allo to ana iya kiransa magana a wurin malamin lugha kalkatti zane kai afwan wal kitabati da rubutu wal isharati da kuma nuni ishara an gane bayani misali kana cikin zaka ba wani labarin zaka mar kwatancen wani wuri sai ka ce nan kan ba muna kaza ba sai kai mar haka ikan ko gida ne haka misali haka yi masa bayanin yadda gidanka yake ko gidan wani sai ka masa hakan nan dakunan ga yadda suke sai kai haka kai ta yin haka sai ka dan haka in yana kallo dai zai iya gane me kake nufi kofa sai ka zana kaimar kaza dakuna kaza zane kenan ko kuma rubutu kaimar rubutu kawai magana ce ga ta a rubuce a wurin malamin nawo ba ba a kiransa magana amma malamin lugha rubutu wannan magana ne haka al-ishara misali mutum ya ce ma dalla ina ne zan samu kaza kaza sai kamar haka da hannu ka nuna haka to shi dai zai gane ai ina zai tunda ba zai taba yin haka ba kaga ashe yayi fa'ida tunda ya ce aka ce ibara ce da abinda a sanadin su zai za a samu wata fa'ida kawai daidai ne lafazi ne ko bai zama lafazi ba kamar zana wa mutum ko kuma rubuta masa ko mar ishara to a wurin malamin lugha wannan magana ne wa mal kalamun na'awiyyu a wurin malamin na'u kuma فلا بد من أن يجتمع في أربعة أمور دول سي أب... يا هذا أبو بوا غدا هدو yake zama magana in bai hada abu hudu ba ba a kiransa magana a wurin malamin nahawu menene abubuwan al'awwal na daya an ya kuna lafzan dole ya zama lafazi sai ya zama lafazi kafin ya zama kalam a wurin malamin nahawu wasani na biyu an ya kuna murakkaban ya zama ya hau hau juna ba kalma ɗaya bace kawai akwai wata kalma da ta haɗu da wannan kalma sai zama magana yana da tarkibi ya hau juna kaza da kaza aka faɗa ba wai kaza kawai ba wasalisu shi din ma akwai magana a cikin sa zamu zo kansa wasalisu na uku a cikin hudun an ya kuna mufidan yawwa ko ya hau junan maganganun ya zama da fa'ida kuma akwai fa'ida ba wai a jera surutai amma ba su da wani fa'ida ba ba a kiransa magana a wurin malamin nahawu shi ma warrabi abu na hudu an yakuna mawdu'an bil wada' al arabi ya zama an ajiye maganan a irin inda larabawa ke ajiye zance ba wai ka ɗebo surutai sai aka ji ka shiru amma ana bukatan dole sai da ya kamata a ƙara wani abu sai magana ta fita sai ka tsaya za mu zo akwai misali duka misali ka ce iza ata adamu sai kai shiru kaga iza ga ata ga adamu ai har uku guda kalmomi kan suka haɗu an samu tarkibi a kuma magana ce lafazi ne ba rubutu ba ne ba ishara ba ne ba kuma zane ba ne amma babu bai zama ba a samu fa'ida ba ba a samu wazo an bai wazo ba a samu fa'ida ba cikakka kace idan adamu ya zo to sai ne in ya zo ne dole ana jira a ji cewa za ka bugu kai da ake ba labari kenan in ka kuskura adamu ya za ka bugu ko kuma idan adamu ya zo gaskiyar lamarin zai fito misali da sauransu amma ka yi ka ce idan adamu ya zo to me in ya zo me so wannan kenan wa ma'ana kaunuhu lafzan to ma'anan kasantuwansa lafazi dole a wurin malamin nahu kuma an ya kuna sautan mushtamilan ala ba'd al-huruf al-hijaiyya dole ya zama wato sauti ne wanda ya tattare wasu sashen huruful hijaiyya ba kawai za ka yi wasu surutu wanda babu misali da wani yare ka ce wai magana ne a ka'idan nahu dole ya zama ya hada wasu harufa cikin hurufun hijaiya guda 28 din nan allati tubda'u bil alif wa tantahi bil yayi wanda ke farawa daga alif din nan ya kare da yawu dole magana duk da zaka yi a jiyo nan harufofin da su kai amfani in dai magana ne na larabci wadda ta cika ka'idodi na nahwu wa misaluhu misalin wannan irin zance ahmadu yace ahmadu kaga ai duka abubuwan da kai amfani da shi haruf huruf ne na me hijaiya alifun ne ha'un mimun dalu yaktubu kaga yaktubu ko in ka duba ɗaya bayan ɗaya duk huruful hijaiya ne sa'idu yace fa inna kullu wa'idatin ka sani kowane daya a cikin waɗannan min hadhihi kalimati a cikin wannan kalmomi guda uku as-salas guda uku anna nutqi a wurin furuci biha wato furta su takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrafin hijaiyatin ya zai ka zaman wato harafi ne ya sauti ne wanda ya tattare haruffa guda hudu cikin huruful hijaiyya in ka ce ahamadu kaga alifun ha'un memun dalun guda hudu ne yaktubu yayun kafun ta'un ba'un guda hudu ne sa'idu sinun ainun yayun dalun guda hudu ne ko ba ka wani to fal isharatu shi kuma ishara masalan a bisa takdiri kenan mene ishara ne ishara wanda na yi fara ko ya kawo hashi a kasa yi bayani idan kala laka qa'ilun hal ahadarta liyal kitab alladhi talabtuhu minka misali mutum ya tambaye ka shin ka ka zo da littafin nan da na nema a wurinka fa asharta ilaihi bi ra'sika min fawqin ila asfal sai ka nuna masa da ta hanyar kayinka kai sama da shi kai kasa da shi kai kai haka kenan to fa huwa yafhamu annaka taqulu lahu na'am to daga nan zai gane cewa kake masa eh ne kai amma in kace haka ba ka girgije shi kaga duka ishara ne amma an ce sai ka dan daga kanka sama ne ka dan yi da shi kasa to kaga yayi kenan an na'am kenan so wai yana so ya ma gwari gwari ne yadda zaka gane مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين wannan irin ishara ba a kiransa magana a wurin malamin nahwu la adami kauniha sautan saboda kasantuwansa shi din nan ba sauti bane mushtamilan ala ba'd al-huruf wanda ya hada tare tattare wasu harufa tunda inda lafazi ne ai da an ji harufa na hijaiya fa in qulta idan ko kace wa in kanat tusamma inda lughawiyina kalaman ko da ma dai duk da ma dai a wurin malamin lugha ana kiran wannan da magana amma a wurin malamin nahau ba magana bane ishara kenan nuni li husul al fa'idati biha a wurin malamin lugha su suna lura da ai yana da fa'ida in kai hakan ai ka ce na'am kenan eh haka ne kaza akwai maganganu a ciki a boye in kai haka ka nuna eh haka ne na zo da shi duk zai dauka dogon surutu ne kai a hakan kawai in kai haka kuma a a ban zo da shi bane in ka girgiza kanka haka ko to zuwa wurin su hakan ma magana ne malamin lugha amma banda malamin nahwu to mun gama da me al-kalamu huwa al-lafzu almurakkabu kenan eh huwa lafzu kai iya wannan ne bayanin mai tsaya yanzu zamu shiga me ma'anar murakkabu kenan duk bayanan da muka yi nan alkalamu huwa lafzu ne nan muka tsaya to murakkab wa ma'ana kaunuhu murakkaban ma'anar kasancewansa ya hauhau juna ma'ana akwai tarkibi ya zama da tarkibi ba kalma ya kaɗai ba ne zai iya zama magana ana hau an ya kuna mu'allafan min kalimataini aw akthara ya zama an ya hada kalmomi biyu ko abin da ya fi biyu ta nan ne zai zama magana a ƙa'idan malamin nahawu nahawu muhammadun mus- mai musafirun yanzu in ka ce muhammadun musafirun ta gaya magana ne sannan in ka ce al'ilmu nafi'un shi ma magana ne ko kuma ya bulukul mujtahidu almajida shi ma magana ne kulle mujtahidin nasibun wannan misalai ya kawo misali in ka ce muhammadun musafirun muhammadun musafirun muhammadu in nan matafiye ne ko yanzu an ce da lirabi za mu yi kaga duk da ma za mu zo wurin lirabi amma inda za mu yi lirabin kuma kila ba za mu yi misali da wannan ba kaga nan kuma a gaba kuma aka ce al-ilmu nafi'un ilimi abu ne mai amfani ko sannan yablughul mujtahidu al-majida duk wanda ya kokari zai kai matsayi na girma da kulli mujtahidin nasibun duk wani wanda ya kokari sai ya samu rabonsa a yanka zauna kana da hannu ba to wannan da da sauransu fa kullu ibaratin min hadhihi al ibarat tusamma kalaman kowace ibara izna ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da muka faɗa ana kiransa da kalam wato zance ne magana ne al aqaid an nahwu wa kullu ibaratin minha mu'allafatun min kalimatayn aw akthar kowanne ɗaya an yana an ya hada wato kalmomi biyu ne ko sama da biyu fal kalimatul wahidatu la tusamma kalama wato kalma ɗaya ba a kiransa magana a ka'idan malamin nahu inda nuhatu a wurin malamin nahu illa idan damma ghairaha ilaha sai dai in an hada wata kalma watanta da ita suka zama biyu to sai ya zama magana a ka'idan malamin nahu kenan سواء أكان انضمام غيرها إليها حقيقة kuma daidai ne haɗa wata ‘yar uwarta da itan in ya ga dama ya zama a haƙiƙa ne aka haɗa ta da ita kal amsalati sabiqati kamar dai misalan da muka yi a baya muhammadun musafirun kaga ai kalma ce a haƙiƙa wata daban aka haɗa ta a fili ga sunan dukan suna nan ana iya kallon su ana iya jin su ko amta qadiran ko kuma a haɗa ta da ‘yar uwarta a taqdiri a kaddarawa to nan ma duk zai iya zama magana a na'u kamar ya kama idza qala laka qa'ilun man akhuka kamar misali mai magana in ya tambaye ka waye dan uwanka fa taqulu muhammadun sai ka ce muhammadu shine dan uwana misali muhammadu kawai in ka faɗi haka to ya zama magana cikakkiya kuma fa hadhihi kalima kaga wannan magana to tabaru kalaman ana izinansa da cewa magana ne shi ma لأن التقدير دومين شي قدر إنن شيوا محمد شيني محمد الأخي إيه محمد ne dan uwana amma in ka ce Muhammadu kawai ya wadatar an san shine dan uwanka ne ba ai ka furta ba wa hiya fi taqdir ibaratu mu'allafatun min thalath kalimat a taqdiri wato ya tattare kalmomi uku ne Muhammadun huwa ahi Muhammadun huwa ahi kenan a taƙadiri kalmomi ne guda uku to mun gama da murakkab gutsure gutsure yake ɗauka yana warwarewa kenan fa sai ma'ana mufidan mufidan dama mun ce alkalamu huwa lafzul murakkabul mufidu to mufidan din nan mufidu din nan shine yanzu kuma za a yi bayani wato shi ne lafazi wanda ya hau hau juna mai ba da fa'ida kuma to fa'idar menene gana wa ma'ana kaunu mufidan ma'anan kasancewan sa mai fa'ida din nan an ya suna sukutul mutakallimi alaihi ya zama mai magana inda ya tsaya din ya zama wurin yayi kyau an ya suna sukutul mutakallimi alayhi mai magana da yake magana da za ta iya zama magana din to in yayi magana inda ya tsayan ya zama wuri ne mai kyau ana iya tsayawa a wurin ba ba karkace ji bane kai ta surutai shi yasa yanzu wallahi na gaya muku ranar farko amfanin karanta wannan ilimin wato inda zai ma amfani ka karanta shi ka yi zama mai ladabi idan ba haka ba za ka halaka shi yasa shi karatu yana damuwa ne wani lokaci damuwa ne don kana gani ba kowane malami ba da cikin malamai yake karanta na hau kawai zai je karanta fikihun sa ko ya ji ana fassara shi kenan a jiya haka ya karanta luka ya koya luka ya karanta hadisi ana fassara masa ya karanta mai har tafsiri yana yi amma bai iya nahawu ba to in ka in ka yi nahawu ka karanta wannan ilmin da mutum ya kuskura ya fara larabci zuwa ka kama shi in dai bai da shi ko waye ne kuma wallahi to haka zaka zo kila ka rena mar sai ka halaka kagan ba sharadin zama shehi bane na da zai haɗa mutum da Allah ba sharaɗi ba ne sai ya zama ya san nahu ko sharaɗi ne sharaɗi ya zama na Allah sharaɗi ya zama na Allah kar wani ya zo irin bayan Allah salihai na garin nan wanda suka je tattara duniya suka mata shika uku akwai sama da uku ma suka yi mata ya zo irin ya koshi da kuma karatun fikihu ya san karatun kaza ya san kaza ya ga zo ta rana larura ta kawo wani balarabe wanda ba ya zo irin zai magana da shi kaje yana hada abin nan yana hada hannu da kafa yana jona su ka ce za ka yi mar dariya ka rena shi ka halaka ba abun mamaki ba ne ai saboda haka kar ina tur zanen farko na gaya mana kar ka kuskura karatun da ya zama ma bala'i ya sa ka girman kai a mai da hankali kwarai da gaske yauwa za ka zama baka san komai ba a addini baka san komai ba a addini amma in ka karanta wannan shi kaɗai kowaye a duniyar nan in dai zai buɗe baki in dai larabci zai to sai ka ci yaransa in dai bai yi shi ba sharaɗi ne wannan kam kuma ko baka san addini ba kana zaune kuma ko baka san me ake faɗi ba fassararsa da Hausa in ka karanta shi ma'ana ba wai yana koyar da sanin ma'anan kalma bane ina ake ajiye wasali yake koyarwa ko baka san fassaran abu ba da larabci in dai aka in aka yi ero sai ka gane to mu zama masu yin karatu don Allah an gane yawa randa wani misali wato misali nake mana randa wata rana Allah ya sa wani dan iska dan izala ya taba ku misali a matsayin ga na mai raddi sai ka ce masa ya je ya koyi yadda ake karanta kaza da kaza da kaji yana faɗi kaza da kaza ma'ana a wurin turbuɗe hancin maki to nan za ka iya gyara wa shi yake zama ta ce masa ya je ya koyi kaji yana karantawa da kaza da kaza da kaza da kaza da haka ya je koya yadda ake haɗa wasali ake ajiye shi a ka'idar larabawa kawai yadda malam ahmad allah ya ji kansa malamin Mala Ahmad bin Sheikh Tarisu Usman Bauchi suna mukabala da wannan dutsen tashi Idris Abdulaziz sun yi mukabala ya kai sau shida duk zaman da aka yi sai Mala Ahmad ya daga shi ya nuna Allah ya koda shi da kasa duk mukabala a cikin mukabalolin da suke akwai wadda aka zo wa istiwa'i maganan daidaituwan Allah kan al'arshi Idris Abdulaziz sai ya ɗauko littafin su nema, nasu nema. Siyaru a alamin nubala na Imamu Zahabi nasu. Yana karantawa zai ba Mala Ahmad hujja. Yana ta buɗe far far far far far wai har gaya masa ke dalla in ya in ya ga wurin da aka dan ja jan biro ya nuna ya nuna mana far far far far far far far far far can ya wahala kafin ya gano wurin ba yake bai ba basira ba hikima da ya gano to sai ya fara karantawa zai karanta malaman da ya fara karantawa da sai malama ce ta malam dakata ya ce wannan wurin da ka karanta kaza din nan da ne ba haka zan ba haka zan ce ba ka san he da hikima abu ce da ba haka zan ce ba ce to ya zaka ce kai ce zan faɗi ba he ya iya gaya masa wuri kaza din nan da sai dan dago ba zai kare ba sai ce ba dani ne da ba haka zan karanta yace to kai in kai ne me zaka me zaka fara to aure sai ce zan faɗi yadda laraba suke faɗi sai ya ɓata sai ya tsume sai ya ki ya kula sai ya ci gaba da karatu far far far can in ya kwaba kuma malamin sai da aka raba kata malam wallahi nan ma dani ne da ba haka zan faɗa ba in ya tambayi to me kuke so ya ce ya ta kamar tsawa to yaro ne to aure sa a shekaru yadda zan faɗi yadda laraba suke faɗi mana abu lokacin ba mutane sosai to ran ƙarshe sai jama'a gaban maganar muƙabala wani da ya leƙa ma zai fita ya je ya yi zubairu a waje yake ba ka ta samu a zo a tattaru a cika gida kuma majority almajiransa ne shi wanda aka je wurin sa malam Ahmad daga shi sai mutum uku ne kawai wani aran ma da kuma wani malam Barhama da sauransu mutum uku kawai je da su shi na hudu a mukabalan kawai da abun yayi yawa duk da ya buɗe baki ya karanta larabci sai ce masa wallahi kawai da ni ne da ba ka zance ba yana ta bata wato ina ta barnar larabci sai can da abun yayi yawa ya ga ba zai iya hakuri ba yanzu kan jaba almajirai sun yawa kuma ana ta ce mar bai iya larabci ba gashi kuma ya gama jami'ar madina ya dawo ana jinsa kaman imamu malikun bauchi sai ya ajiye littafi sai ya ajiye littafi haka ya ce kai ka san ko ni waye kuwa wai tambayan da yake wai ka san ko ya ce a karanta lawan san kai waye ba ban sani ba ya ce to ka je ka tambayi colleagues ina a jami'atul islamiyya da ke madina me sunana ka tambaye su ya ce ka tambaye su zaka ji sun ce ma sunana ya ce si ba wai ya ce aka da Allah si ba wai kuma yana barnan larabci sai ya lallaba ya yi kasa sai ya maza bulala si ba wai kuma da barnan larabci kawai sai abu ya dawo kamar fada fada yace a hankali ne hankali za mu biya abu matsala ce ta ilimi to saboda haka irin wannan za ka iya fito da kayanka ka koya marasa hankali hankali nan ka ga karatun na'u sai ma amfani da su kaza kaza da sauran karatuttuka su mantar da arubi da kowanne ne yana batawa sai ka taro shi ka make shi ka gyara masa zama to irin wannan kenan amma haka kawai ka zama kai sai a hankali dama mun karanta a farko annahu fil kalami kalmin fi ta'ani ko ilimin nahu a wurin magana da larabci kaman gishiri ne a cikin abinci duk duk naman da aka sa abinci duk haduwan da ya kashe kuɗin da aka masa in babu gishiri kana sawa sai ya zama sai ka ji taslis ne abincin saboda haka yana da kyau dole ne ma a karanta ga mai ko tafsirin qur'ani ko wani abu haka dole ne amma dai ya zama a yi shi da tsoron Allah da kuma kar ya zama ya sa mutum girman kai Allah ka kiyaye mu muna fata kar ɗaya daga cikin mu wato ya surantu da wannan irin abin da muke tsoro din alhumman sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam محمد أخي فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات مفيدا كان قومنا مجانا مفيدا وتشير أيها سنة سكوت المتكلم عليه يا زما ما مجانا inda ana so ta zama da fa'ida mai yin maganan a samu wato inda ya tsayan ya zama tsayuwan tayi an gane ba a neman ƙarin bayani a inda ya tsaya din to shine maganan yayi fa'ida kenan da yadda la yabqa la yabqa sami'u muntaziran li shay'in akhar mai sauraron da ya zama ba zai tsaya yana jiran wani abu ba kuma yana cikin magana amma ya bude baki ya zuba ido yana jiran kuma ƙarin bayani kuma sai aka tsaya to kaga bai zama yayi fa'ida ba kenan in dai akwai abun da ake jira a faɗa to bai zama da fa'ida ba falau kulta da dai zaka ce idza hadara al-ustadu sai kai shiru kamar na ɗazu kenan idan malam ya iso sai kai shiru to la yusamma dalika kalaman wannan ba a ce masa magana a nahu wala wannan lafzun ko da dai ya zama lafazi ba a jiran sama wato magana wala annahu lafzun murakkabun min salati kalimatin ko da an ya zama lafazi ne wanda aka ya dauru ya ya zama ya tarkibantu har zuwa kalma uku misali ko sama da haka ma to ba a kiransa magana لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد ذلك بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ domin wanda kake magana da shi yake jinka yana jiran ƙarin bayani menene in malam din ya iso zai biyo baya a dole dole ka saurari wannan an ce idan malam ya iso to dole za ka kasa kunne me zai faru kila wanda bai asamin ba zai ji jiki ko ne abu makamancin wannan yace fa idza qulta idza hadara al ustad ansaka talamiz to kaga magana ta cika kenan idan kace idan malam ya iso to dalibai su shiru kaga yayi fa'ida ha kawai idan malam ya zo kawai kai shiru babu fa'ida to in aka yi haka fara kalaman ya zama zance li usulil fa'idati saboda fa'ida da ta tabbata bayan an yi magana to saura ne kenan mun gama da ma'ana ai mufidan kai الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع تو يضاك دي بالوضع كما كو ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي معنى كسان cewa maganan ta zama an ajiye ta irin yadda larabawa ke ajiyewa shine maganar malama din a ajiye ta irin yadda larabawa ke me ajiyewa أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني يزما لفظة ودى أكي أمفاني رسول سزما تكين لفظة ودى لاربا سكا أجي ورن شرير دا معنى تكين معنوني دا أكي أمفاني رسول مكان مثلا مثالي حضارة إنك حضارة ya zo ko kalimatun wa za'a al'arabu li ma'ana kalma ce wadda laraba suka ajiye ta don wani ma'ana wa wa usulul huzuri fi zamanin madhi shine wato tabbatuwan isowan wani ko wani abu a lokacin da ya wuce ma'ana abu ne da ya riga ya wuce habar ya zo isowan wani amma a lokacin da ya shuɗe ni kam lokacin auren wani kan kasa hal ya'ani misali da larabci mutum ya tambaye ka hal shahidta hal shahida muhammadun zufafu ishaqu misali shi muhammadu ya halarci biki na ishaq sai ka ce hadara sai ka shiru kawai kaga ya halarta abu ne yayi wanda aka yi shi a baya an gane me nake nufi ya halarta shikenan magana ya kare aha كلمة وضع العرب لمعنى وهو حصول الحضور في الزمن الماضي وكلمة محمد haka nan kuma zancen Muhammadu hadara Muhammadu kenan misali kar wa ba'al arab li ma'na laraba sun ajiye shi ne saboda wani ma'ana shi ma wa huwa zatu shakhsil musamma bi hadal bi hadal ism shine zati na shakhsiyan mutumin da aka ambata da wannan sunan wa za qulta hadara muhammadun in kace muhammadu ya iso takunu qad قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعها العرب وضعه العرب to wannan zai gwada kai amfani da kalmomi biyu wanda kowanne ɗaya daga cikin su laraba suna ajiye shi a wurin magana بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم ساباني إذا كي مغانا دا واتو واتو مغانا دا أجماواني واتو باي باي سكا أجي واتو ميزن واتو دبا بالعربي باي كون كو واتو ليني كوا سنة كنا سأجم أجم kamar mutanen farisa wa turk da kuma turkiyawa wal barbar da kuma bare bari فإنه لا يسمى في عرف في عرف علماء العربية كلاما maganan su irin waɗannan da makamantan su ba a kiransa ba a kiransa magana inda yaren su ne ba ruwan balarabe ba magana bane da kai ta surutu da wani yare shi a wurinsa ba magana kake ba sunan ba magana bane wa in sammahu ahlul lughati al-ukhra kalaman ko da mutanen wani yare suna kiran wannan magana ne to sun larawa dai ba magana bane a wurin su eh to amsalatu lil kalam al-mustawfa ashurut ga kadan daga cikin misalai na kalmomi da suka cika sharuda magana da ta cika sharuda al-jaw al-bustanu musmirun yanzu ya ce al-bustanu musmirun ai ai ya cika cip ka gonan nan yayi yaban nan akwai ƴaƴan bishiyoyi yayi yayi haihu yadda ake so misali ko misali yubidul kamaru laylan misali wai nake ala bisa ta kadiri saboda ina tunanin lokacin namu sai a hankali wata na haska dare na haska ta dare yayi fari ko wala la yufli'ul kasulu misali cikin zance wanda ina tsinka ne livelihood kasulu malalaci ba ya samu rabauta ko la ilaha illallah shi ma kaga magana ce wadda take cikakka sosai muhammadu safwatul mursalina annabi muhammadu sallam shine ne tataccen tatacce a cikin dukkan manzannin Allah sai Allahu rabbuna muhammadun nabiyuna a ga duka dai wannan to lafu wato magana ce wanda take cikakka wanda ta bada fa'ida da sauransu da sauransu misalan lafazi wanda yake mufradi wanda shi kadai ne sai dai an hada shi da wani yake amfani kamar kace Muhammadu Aliyu Ibrahim Kama min kaga wannan duka in ba an hada su da ƴan uwansu ba ba za su ba da wata fa'ida ba amsalatu lil murakkabi ghayr al mufid ga misalan magana wanda aka ta hau juna amma babu fa'ida misali madinatul iskindariya kace birnin iskindariya kawai to me me birnin yayi aya babu wata fa'ida nan hadara mautu to mautu man mutuwa ta zo nawa mutuwan wa lau an safan nasu to me kenan da mutane za su yi adalci to sai yaya ana kiran wani abu ko haka ba in kace idza jaa shita'u idan hunturu ya zo to me zai faru sai ne ko kuma kace idza qala'at shamsu idan rana ta fito so me kenan kaga wannan bai da wani fa'ida to wannan mun karanta nahwu ne sauran me li'rabi ko dai kawai nahwu kawai za a yi to to furga bone gan kenan hanga won lirabu ko yebe mbi way mo lirabu lira ta ko enange ko wannan iya alkalamu huwa al-lafz al-murakkab al-mufid bil wada'i ne zamu yi liradin sa kuma wai wannan nahawun sa ne muka karanta yaya grammar sa ka san a harshen larabci kamar yadda turanci yake ne gida gida ne kowane gida da abin da yake koyarwa a yaren turanci da an ce vocabulary me yake nufi vocabulary ka zan ba layi na bane shi shi nake mu me vocabulary ka san abu ɗaya da ma'anoni da yawa an gane in ka misali a lugha lughal arabiyya wanda ya koshi da lugha abu ɗaya in ya fara gaya masu sunakensa sai ka sa hulan kan yana ajiye ne maka tinke da gudu abu ɗaya in ya fara gaya ma ana kiransa kaza ana kiransa kuma kaza ana kiransa ya koshi da lugha ne to wannan shi zai koya vocabulary sai kuma me na'au shi kuma shine me grammar grammar english grammar ko kuma arabic grammar kowane yare ma grammar kawai nahawun yare sai kuma saraf su kuma zaka ji suna ce ma akwai abin da ake cewa morphology ko morphology tafiya aka yi aka yadda aka samu ake daga kaza a driving abu ya zama daga kaza ne ya samu ai mun karanta morphology ko a english morphology shi dai kam abu ne wadda yake driving yadda za a tuka a gano sunake ko kuma abubuwa yana da faɗi dai akwai kuma phonology ko akwai suffix shine larabi kenan nake ji ba na manta ba shine larabi suffix to haka dai fanni fanni fanni fanni ne to wannan larabi kenan wadda za mu ji ya lirabin alkalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wada ya ake lirabin sa in kace alkalamu mubtada'un ne mubtada Allah ka sai da wani janga kawai za a gane insha Allah kan adamu insha Allah gurgurun tafiyar mu gurgurun ganewa na zan kam sai a hankali don fari ne sai an ji jiki amma kar ana mu karanta ka je ka ajiye na yadda ka san mathematics haka yake sai da practical kaga wannan littafin tufatu saniya din nan wallahi na sani bai gaza shekara goma na yafi shekara goma da na karanta wannan amma in ko kai yanzu in dai ka karanta shi karatu mai kyau to ko gaba da yaushe ne zaka iya koyar da shi amma ka guji karatun da zaka zo ka yi shi lagalaga kai kanka ma baka gane me kai ba sai ka zo sai dai kawai kane kane a tsiya dan Allah tunda karatu ne mai wahalan gaske wanda da shi kuma ake gane sauran yanzu da za mu rike lugan nan ita kadai da na'awun nan mu sa su a gaba a gane to wallahi sai dai a tafi yawo kawai ai ta tafiya yawo kawai da sai wani tafi kawai ha turanci kan in ka iya shi ai shikenan ka gama da boko ai amma baka iya turanci ba fa to fa ka bunu malami zai zai ta magana a aji ka ji kaman kuka akuya ko kukan jaki yake ba abun da zaka gane na rantsa da Allah ba nan zan tafi interview nake ce muku ina tunani dai bare wuce abinda daga manzala sai abinda aka aiko shi da shi misali ba da wannan niyan na tafi ai tun da Islamic studies na karanta na san bai wuce wannan za a tambaya ba da na je sai ya zama ba haka ba ko kama da wannan ma bai ba da ɗan engineering da ɗan geography da ɗan agric da ɗan islamic da ɗan arabic da ɗan mathematics da ɗan english da ɗan ko menene ma tambayoyi iri ɗaya aka mana kakka ɗinmu ne da yake tsammani za a tambaye ni sai na abubakar su shehu usmanu su da sauransu sai aka zo ana tambaya na su jacob wabin lalari su john su da sauransu kawai a wurin abin da ake bukata kana jin turanci to ba da hada mathematics wallahi tambayoyin da aka mana tambaya su kusan hamsin ba za su gaza ba ma har da mathematics ashe a hir ɗan mutum ya zauna ce shi wai ba zai ba ruwansa da ma to akwai ranar ƙiddillanci ga ya zama ga samu gare shi eh kai in kai a a dauke ka aiki kana tunanin kai ka abinda ka karanta za ka bai ka ba ruwan su da wannan aka je kawai kowa na san da tunanin da yake aka zo aka aka watsar da tunanin nan in kana jin turanci to karanta ka ba da amsa in baka ji tattara ka miyar musu kayan su bara baka ba shi kenan kawai eh in ka yi da zabi bara baka ba saboda haka a tsaya wannan din ma in ka tsaya wato ka iya shi wallahi da yawa littattafan musulunci za ka ce za ka na duba da kanka za ka na ganewa sai dai ka je don neman dabarun fifa wurin malam in ka fahimci harshen larabci da kuma grama na shi yanzu mutum nawa kake gani suna sayan jarida na turanci suna karantawa me yasa suke karantawa suna ganewa ne da ba su koyi turanci ba ina zai gano ba zai gano ba to a tsaya koyi turancin ƙarya ne kawai yare ne irin na fulatancin kan nan in ka zauna wallahi zaka koya yadda ake koyon fulatanci haka zaka zauna ko baka je boko ba ma zaka iya koyon turanci in kana so haka zauna ka ce wai wai yana da wahala a ba za ka yi ba a abada ne ko menene in ka ce ba za ka wai yana da wahala to ka rika zama kenan sai ran da dama ta samu ka zo kai ta zazzare ido kai ta zazzare ido kana kana jin jiki akalla zai dai kam to alkalamu shi dai in an ce alkalam mubtada'u مرفوع بالابتداء مبتدا ne wanda aka yi wa rufu marfu'i wa alamatu rafi dhammatun zahiratu fi akhiri alaman dhamman sa shi raf'an sa shine dhamma da ta fito a gargashin sa al-kalamu dole kai masa rufu'a a saman sa to mun gama da shi wannan shine da al-kalamu مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره في اخره shine rabi fa ba wai sai karfa ka ce wai kana kallo to ka fadi lirabi ko kana kunce kana kunce ka tashi wani ka tashi ka tashi yi mana lirabin ka zahi a faɗi larabcin kawai sai ka hauyi na taɓa ba wasu labari akwai aboki na aran mabuba jabba ko wanda yake gidan shi yanzu haka yana gidan shi har ya aure a can ya gama ko ya gama zaman sa mata ya zo min ziyara lokacin ina rubutun allo kafin a tabare so sai ya zo babban allo ne na cika shi da rubutu muka yi sallar la'asar wallahi hiran mu ba wani hiran duniya kaza muka hauli irabin wannan allon kawai li har aka kira magariba muna lirabin karshe sanda muka je muka yi wazifa muka da muka kalisa lirabin sannan muka ci abinci sannan na raka shi ya tafi lirabin kawai muka yi sai muka yi lirabin ta na nahau muka gama muka dawo lirabin ta na tajwidi na tajwidi ga su haruna ida kanin lokacin da muke karatun qur'ani kai ga su sai ma duk karatun da haddan da na basu sai mun yi lirabin sa da nahu ya ajuha sai ce musu maddul maddul jaizul kalamil munfasil sai ga musu hukuncin sa in an ce kad ja'akum mau'izatun misali ja'a sai ce maddul wajib ne shi kuma kalamil muttasil ba munfasil ba shi kuma a ce amma ya tasa'alu sai ce mimul mushaddada ne وحكمها الجنة والجنة بحركتين الجنة هي الصوت الخارج من القنشون أي تلي إرادة دك كلمة ذاك في القرآن أتجويدا أنا لإرادة تشيما haka kuma a nahu in ka sani sai ka rika wasa da abu kawai kamar wasa kawai so da haka a tsaya da Allah mu tsaya mu yi da gaske kar mu yi yaudara juna wata rana za ka zo da kanka za ka yi ta jin daɗin abu kana karanta abu ba ruwanka gashi nan dai ba wata yayi misali da ha littafin nawo kuma kai wasa ga ya zama ya zama kwaɗe ai na littafin nawo ne gashi kaga ba maganar wasa ko digo ko toɓɓere ba za ka ga wasa ko toɓɓere to saboda haka a tsaya dan Allah a yi da gaske alkalamu kenan mun gama liradin sa huwa kaga ce alkalamu huwa ko to me huwa ne damiru faslin ne ala al-asah la ma'alla lahu min al-i'rab in ka ji an ce la ma'alla lahu min al-i'rab abdul abu fi ma ba mar al-i'rab a ce misali in ka ce yajiri yajiri in an ce kai li'rabin yajiri kaga sai ka ce fi'l mudari' marfu'un wa alamati raf'ihi to ina rafa yajiri kace kuma kace marfu'un kaga akwai magana kenan fi'l madin ne fi'li ne wanda wani fi'l mudari' ne fi'li ne wanda ake cikin yi aiki da ake yi ne marfu'i kace to ina rufu ya jiri kace kuma ko ba kasa ka ji wasalin ba kuma a wurin li'irabi dole ka ce marfu'in marfu'i ne to ta ya zama marfu'i sai ka ce wa alamatu raf'i الضمة المقدرة على الياء على الياء منع من ظهوره الثقل كاي الإعراب الزكاة marfu'i ne alamar rafansa shine domma wadda aka kaddara ta akan ya me ya hada a gadon man ka ci aftiqal saboda nauyi duk qur'ani tajri tajribi da da harun nan rufu'a ne ka'ida amma na karanta shi da kisra amma a ka'ida in ka zo lirabi wurin rufu'a ne me yasa ba a ga rufu'an ba saboda zai nauyi ne tajriyu ai sai dai wahala wurin karantawa tajiriyu min ta dalan haru tajiri min ta dalan haru ka ga shi daɗin karantawa ai saboda zai nauyi mana amin zuhuri abdukal to ya fi fi'ilin sa madi kuma ya yake sai ka ce jara jara fi'il madi mabni ala fatha la mahalla lahu min al-i'rab shi kuma mabni duk fi'il madi dole ka ce mabni amma fi'il mubarak da fi'il amali ba a ce mabni fi'il mudari ba a ce mabani sai ka ce marfu'i ko kuma kaza makamancin haka saboda ka irin wannan huwa damiru faslin ne shi mabani damiru damiru faslin mabali la mahalla lahu min al-i'rab to sai al-lafz al-lafz khabar al-mubtada'i ne shi ma marfu'i wa alamatu rafi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih al-kalam huwa al-lafz kadi allabzu khabar mubtada labarin abin da aka fara da shi din ne tunda an ce magana suka ce shine lafazi kenan duk dai da hankali ai hakuri dai za zai gano insha Allah sai al murakkab shi kuma me ne al murakkab ya ce ali radisa me ne al murakkab الكلام هو اللفظ المركب يا زما نعت كنا نعت صفة نعت yana da babin sa shi ma zamu je mu karanta babu na'ti an-na't wal man'ut zamu zo mu karanta su al-murakkabu na'tu al-lafzi lil-lafzi wato na'ti ne na lafzi sifan lafazi ne yadda lafazin yake cewa ya hau hau juna kana sifanta me lafazin ne shine na'at sifan sifa wa nasul marfu' marfu' duk inda kaga sifa na abinda aka yi wa rufu'a to shi ma dole zai zama da rufu'a a duk wannan ka'ida an gani inda an zo ana labarin abu sai aka ce abun nan kaza ne an faɗi sifan ko to wannan sifan yadda wancan ke da wasali sama to shi ma dole wasalin kasa ne in wancan kisra yake da shi dole shi ma kisra ne in wancan fatha ne dole shi ma fatha yake da shi an gane eh eh ah gashi nan to al-lafzu al-murakkabu kaga lafzu al-murakkabu ba za ka ce lafzu al-murakkabi ba ko lafzu al-murakkaba zai yi ba tunda murakkab din sifa ne na lafazi ai lafazin ya hau hau juna ha misali ja'a muhammad misali ya ne ne bari misali da kai kai kan kan kama محمد محمد طويل نأتي ne da man'ut Muhammadu dogo ne to ba za ce Muhammadu dawilin ba ko dawilan ba ba zai ba na'atin man'ut na'atu wal man'ut dole su zama wata su ne ne in wannan yana da alifi da da lamu na farko dole na biyu ma zai zama alifi da alifi da lamu in wannan nakira ne bai da alif da lam wancan ma dole ya zama haka tabi'in sa ne fi tankirihi wa ta'rifihi wa jarrihi wa raf'ihi wa nasbihi ko ya yake wancan ma haka zai zama an gane wa na'tul marfu'i marfu'u na'atin marfu'i marfu'i ne shi ma wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih alaman raf'an naka kuma shine dhamma wanda ta zo a fili ga tana al-lafzul murakkabu to sai me al-mufid go to shi kuma ba shi kuma na'ati ne na murakkab har yanzu murakkab na'ati ne na me lafzu al-mufidu kuma na'ati ne na murakkab lafazin wanda ya hau hau juna ne sannan kuma mai fa'ida ne kaga duk sifo shi wanda ya hau hau juna kenan lafazin mai fa'ida ne to dole dukan su wasu su zama iri ɗaya an gane bayanin ko huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu shi yasa sanadin kenan dalilin da yasa duka kaji su da rufa walamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih alaman raf'an nasa shine dhamma da aka yi masa sama a fili ga kana sai ne bil wada'i bil wada'i me ne radin sa alba'u harfu jarri bi harfu jarri me jarri huruful jarra su goma sha biyu ne harufan da in dai ka gansu to abin da ya biyo bayan su kisra ake masa bi yana ciki an gane za mu zo mu yi su kar a yi sauri amma dai na daga cikin su bi din na daga cikin su rubba na daga cikin su ala na daga cikin su min na daga cikin su ila na daga cikin su fi na daga cikin su hurufu da qatali alwaw watta'u wal ba ba ba wannan ba shi wannan ba din shi ma harfu jarrin ne ba na kasam na rantsuwa shi ma daban ne aikin su daban da wannan na billahi za ka rantsa da Allah baraka ce billahi ba ko billahu wallahi kaga harfu kasmin tallahi dole kisra zai zama amma ba kowane wallahi din bane wawun an hada shi da alifin lallahu hakuri yake zama kisra ba he in na rantsuwa ne gashi nan alqur'ani wallahu yadu to tunda wawun ba na kasan bane shi yasa aka iya yi masa rufu'a ko amma inda na rantsuwa ne baka isa ba yanzu ka isa ka zo ka ce wa shamsu wa duha ba sai amma ake ka ba washamsi saboda harfin kasan ne wawu in na rantsuwa ne dole abin da ya biyo bayan sa tunda na rantsuwa ne kisra yake da shi har abada wannan heri ba wannan haru ba ko an gane wallaili wasama'i walardi wanafsin dole ne inda na rantsuwa ne dole kisra yake da shi an gane bayanin kuwa to su dai waɗancan da na faɗa wanda za mu zo mu karanta su rufin jarri in ba insha Allah in muna dare gwari gwari to alba'u harfu jarri ba din nan bi bil wada'i din nan to harfu jarri ne wal wadu' shi kuma wadu' din majrurun bil ba'i an yi masa kisra ne da zuwan ba wanda tunda yana ɗaya daga cikin harufofin da in an gansu abin da ya biyo baya kisra ake mar to shi yasa aka mai kisra bil wada dole ne ba ka ce bil wada ko bil wada ba saboda zuwan ɗaya da cikin huruful jarri wayan can da na faɗan ma haka ne ala to in ka ga ala dai kai kai wasali kasa kawai abin da ya biyo shi ba ruwanka haka amma ba ko ina ba nan ma kuma kar kuma yi umumi wata rana ka zo ka kwabi haka min shi ma haka min jibalin min amma ga gashi nan na taba baku misali lillahi lamru min qablu to ya zaka yana kuma wa min ba'du haka kuma min harfu jarri ne a ce min qablu wa min ba'du a farkon suratul rum to kaga akwai magana amma bara fara zikirkita kuwa sai an yi nisa don kar mu yi tashi biyan farko a ce za a dauko a sai ka zikirki ce ka rasa me za ka kama ma mu tafi dai akan kawai duk inda ka gansu wa'innan to abin da ya biyo baya kisra ne kawai don haka nawun ya gada shi ka karanta can a zo a rikirkita ka kan alamatu jarri kasar sun zahira ta jagare alaman jarransa kasara ce wadda ta zo a fili bil wada'i ka gashi a rubuce a fili shi yasa ya zama jarra wal majrur muta'alliqun bil mufidi majrurin nan wal jar wal majrur kai shi bil wada'i din da an allaka su da mufid suna ta'allaqi da mufidin الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع سنة سنة تعلقين دقة da wancan lokaci ya yi ai? nayi wallahi ba abin da muka yi wallahi ba abin da muka yi kowanne sanda su din matan da aka kawo misalai misalan matan da aka yi arabi yadda za a gane Allah ya ku kawai to ya habar duru su kan kenan to an rike ma inda muka tsaya ko bari in san sa nan ba ba he biro da Allah ba mai fensin fensin ha na gani eh ka tambaya duk da ka gana tambaya kan nawa ne ai ba na kamar na ji ka bara makka su da gaskiya ne ai تبارك تبارك كسبك اللهم صل على سيدنا محمد